Amma ba'ad, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara zaman mu a wannan majalisi mai albarka. Majalisi na masallacin Hajj Abubakar Aliyu dake anguwar Tatare Ali. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu wannan wakafi nasu, ya yi musu albarka, ya ninka masu ladansa. Allah ta'ala ya ƙara mana ire-irensu a cikin society domin mu amfana mu kuma samu mu amfana Allah ta'ala ya taimake mu alhamdulillah muna godewa Allah subhanahu wata'ala da jaraba da muka tashi da ita ta rashin ɗaya daga cikin zakakuran malumin mu matasa masu ƙoƙarin aiki wa addini ba dare ba rana Allah ta'ala ya yafe shi, Allah Ubangiji ya mishi rahama, Allah ya kyautata makomarsa. A malam baba ni barde wani malami ne da kowa ya gamsu da uslubin karatunsa wajen nusashe mu bisa farkin Allah subhanahu wata'ala tauhidi dai tauhidi dai mafi aksarin karatunsa akan haka ne. Allah ta'ala ya karbi aikin shi na gari ya yafe mishi kurakuran shi ya ba mu iko kuma mu ma mu koyi da irin shi ya ba mu cikawa mai kyawu da irin shi ya ba mu cikawa mai kyawu ire-iren nasu an ce ya rasu sakamakon hatsari na mashin ko in ce na gangancin yan mashin gashi kuma kasar mu ba ta yin komai akan irin wa'annan abubuwa kullun akai kada sai mu ce mu musulmai ne mun yafe gobe ma yi za a yi jibi ma yi za a yi ba wani abin da ake musu nan razanar da su ko na ɗaukan mataki kuma rai ba abin wasa ba ne Allah ta'ala ya fifita rai akan komai abin da ma ake yi sai na fahimta ire-iren wa'inan mutanen masu ɗaukan 3 in 1 4 in 1 din nan wai abun kunya madadin a tsawatar musu a hana su a ce doka ne ba za su wuce ba a'a sai a bi kansu ana karɓar naira hamsin hamsin ga duk wani mai mashin da ya ɗauki mutum sama da ɗaya in ka zo da fasinja ɗaya sai kai ka wuce yanzu abin da suke kenan a tech point ɗin kamar misalin ɓangaren gaɗau da nake yawan zuwa saboda lambunmu in za ku fita kai mai mutum ɗaya sai kai ka wuce amma mai mutum biyu mai mutum uku mai mutum huɗu wai mashin ya ɗauki mutum huɗu ga direba a gaba dan Allah me ba zai faru ba kuma an ce wannan mashin din da ya kade shi ma ko mene haske bai da shi wannan abun a duba ne kuma a dauki mataki ana mana wasan da rayi nagartattun mutane mutane masu amfanar da al'umma Allah ta'ala ya gafarta mishi a ina gode Allah subhanahu wata'ala da samun damar wannan majalisi da nake so mu tattauna yau akan bangare na ɗaya daga cikin kaba'irai wato shine zina me yasa na ɗauko wannan maudu'in za ku kaman ai ita zina sai ka ga ga wanda dai kan yi san kansa kaman ba wata aba ce da daman ta zama abun a yi ta ko a kai kaman ma faɗakarwa a kanta ma kana ganin ai alhamdulillah ka riga ka san ba daidai bane ba za a yi ba amma ana yi ana yi ana ƙara yi abun kunya ma abun tashin hankali shine yin ya zama ba a ɗauke shi laifi ba a lokuta nakan yi zaman hisba ba za a taɓa yin zama uku kudu a cikin wa'annan baki samu zaman da yake magana akan larurar zina ba ba ga ‘yan mata ba, ba ga matan aure ba, wa'iyaz billah, wallahi har matan aure. Kina gidan mijinki ki fita ki je ki yi zina ki dawo. A wani dalilin shi yasa na ji sai kuma ta tsaya min a kirji, cewa wai ni ko mata sun manta cewa zina haramun ce. Ko sun manta menene Allah ya faɗa akan zina wace irin kyama ake wa zina. Wasu ran annabi alaihi salatu wassalam yana wa'azi a taron mata, sai ke tsawatarwa akan nisantar zina. ɗaya daga cikin sahabban da suke guri mata ko in ce sahabiya ta ce ya rasulillah awa ya zina hurra shin mace ya ba baiwa ba tana iya yin zina mamaki abin ya bata yaya za a yi ya ba baiwa ba saboda bayi su ne mutanen da ake iya tirsasa su su iya yin kowane abu ko da a ce ransu baya so amma ya ingantacciya kuma ta yi zina to ashe su a wancan lokacin ji ma suke kaman abun kunya ne ko abin kyama ne ko ma kaskantar da kanki ne ki haɗa kanki da bayi ko wasu makamantansu ki je ki aikata zina Allah ta'ala ya samu dace ita fa zina in Allah ya tashi magana akanta bai cewa kar ku yi zina sai ce kar a kusance ta a wani gurin ma Allah subhanahu wata'ala ba itan ba ma kusa da ita alfasha ma ce kar a kusance ta wala taqrabul fawahisha ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تأكلون
الله تعالى يتي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بدن kada ku kusanci alfasha dukkan abin da ya bayyana na cewa wannan alfasha ne a guje shi duk wanda ya bayyana da wanda ma ya ɓuya ma'ana ita alfasha ko da wacce kike shakkan cewa ita ma kuskure ne ko ba kuskure ba kin ji dai tana miki a kirjinki kaikayi ita ma kawai ki guje ta saboda girman ta fa Allah ta'ala sai yake hada ta da laifin shirka ko laifin kisan kai saboda ayar gaba abin da ta yi magana akan kisan kai ne. Ya ce, Kada ku kashe ‘ya'yaye, face da abin da ya sauka a kansu na daga haƙƙi, saboda daman annafsu bin nafsu ko? Amma Allah ta'ala yana yin irin wannan wa'azin ne ga suwa ya ce a masu hankali. Mai hankali ne ya san cewa bin dokar Allah kiyaye mutuncin kanka ne bin dokan Allah karrama kanka ne domin daga zangar ka sauka akan turbar Allah to duk abin da zaka yi kaskanci ne a rayuwarka musamman ma a cikin bangaren kaba'irai idan giya kake sha kaskantacce ka mai da kanka jikokinka da 'ya'yanka su dinga me suna maka kayi marisa ka sha kafso baban suwana ne kaskanci ya same ka kazalika in sata kai ita ma tana cikin ka ba'irai a dinga jifanka a anguwa a tare a dake ka a anguwa saboda mi saboda sata in zina ce haka duka manya-manyan laifi rashin yin su kama mutuncin kanka ne Allah ta'ala ya tsare mana mutuncinmu wala taqrabu zina
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاهشة وساء سبيلا
Allah ta'ala ya ce wala taqrabu zina ‘Yan uwa mumunai kada a kusanci zina kusantar zina malama suka ce dukkan abin da yake iya ɗora ka akan turbar aikata zinan to a nisance shi ba aikata zinan ba kusantar sama Allah ta'ala ya ce me mu nisance ta innahu kana fahishatan wa sa'a sabila domin ita alfasha ce mai girma alfasha ce kuma hanyar yin ta ta munana duk mai zina ta san hanyar da ta bi ta aikata zina hanyar ba mai kyau bace ba sha'awa a cikinta ba nagarta a cikinta ba za ka gane cewa wannan al'amarin ya girmama ba har sai lokacin da ka shigo da wa'yansu hadisai da annabi yake ƙarfafa bayani akan zina wani hadisin annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan mumini ko musulmi ya zo aikata zina to yanda kike cire rigarki haka za a cire miki imaninki ba za ki saura da sauran imani a jikinki ba ko misƙala zaratin a wannan lokacin da kike aikata zina ƙaddara idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ki kika mutu a wannan lokacin ko a wannan yanayin ke kanki kin san makomarki kuma wallahi ba abin mamaki bane ko bai fi sati biyu ko uku bayan nan ba na ga postin ɗin wani bawan Allah da ake ta ce, an sami gawarsa a hotel bayan minti kaɗan da aikata fasadi da wasu mata kala-kala. Ya san cewa zai mutu? Wallahi da ya san zai mutu da ba zai yi ba. Duk shu'umancinka, duk rashin jinka, duk ganin cewa abin da kake yi za ka tuba ko wani abu, wallahi ba ka ga alamar mutuwa a tare da kai ba ne. da a ce ana nuna mana alamar mutuwa da za ka na ɗan wani lokaci to amma dama alƙawarin da Allah ya yi mana shine cewa mutuwa da alkiyama za su zo mana ne bagatatan saboda me saboda kai kokari kawai ka gyara ka zama kullum kana kan shirin tafiya ne amma ba ma duba haka ba ma yadda da haka ‘yan uwa mu daure mu yi wa kanmu nasiha, mu daure mu yi wa kanmu faɗa. Lalle ni ina ganin zina, ba hukuncinta a gun Allah ba, hukuncinta a duniyance, a ce yau ke an gane ki ga kinan. Musamman da na ce muku muna fahimtar matan aure ma ana kamo su a cikin ɗaki mazinata. ke ne uwar wane wala Allah ma kakar wane dan wallahi hadda kaka a cikin wanda muka zauna da su wannan kara na rantse tana da jikoki wai kun dauka Allah ta'ala ana samar da mafita akan sabansa wai sai a ce wai talauci ne halin damuwa ne waye yace damuwa ta kai a sabi ubangiji kuma Allah tsoron ki yake ji da zai baki abin da zaki rufa asirinki duk abin da kika samu wallahi sai dai ya ƙara jefa ki cikin halaka kuma babu wata wanda za ta yi zina a ɗauki wani lada ko abin da za a bata ya yi mata maganin yunwa ko ƙishirwa ta sati ɗaya wallahi ni dai a yanda na gansu dukkansu abin da suke samun bai yi musu maganin ko sabulun wanki ba ba mai kyakkyawan wanka ba mai kyakkyawan wanki don ina cewa wata yarinya na ce yanzu ke in dai mutum don soyayya zai yi wani abu da ke billahi azin kyamar ki ma zai ji kina dosan ɗakin da aka aje su ki ji wari ki ji su suna haɗa guri su mazan ma anya don Allah suke yi da su tunani daɗi suke ji kowa da manufarsa wani ma wala Allah tsafinsa aka bashi aka baki ya je shi don me neman sa'arsa shi amfaninsa yake nema mata ba ku gane da irin wa'ina abubuwan ba? A wasu shekaru ko ya kai biyu, akwai wani foundation a Kaduna. Mahaukaciya ce, aka yi mata fyaɗe, maza hudu suka tara da ita. Daga ƙarshe, tunda na ce muku akwai masu yin zina saboda mi asiri, daga ƙarshe suka ɗauki soso da kuka shina na danga ko? cike da allurai da waɗansu tsafe-tsafe a ciki suka cusa mata a gabanta. Ba a tashi gano damuwar matan nan ba sai bayan wajen kwana uku. Jikinta har wari yake. Ke ba ki san me mutum yake nufi da ke ba, kawai shi kenan sai ki je shi ya biya bukatarsa da ke, ke kuma damuwarki kawai wai ki samu ɗan wani kuɗi. wani kuɗin da ba zai miki maganin ko sabulu da omo ba. Kuma ko ya miki maganin na iya ɗan wannan lokacin ne. Mata mu kama mutuncin kanmu. Kuma ke da kanki uwa kin zama mai aikata zina don Allah me zaki ce wa ‘ya'yanki ‘yan mata? wace turba kika ɗora su duk yanda kika kai ga ɓoyewa wallahi sai sun gano ki kuma baki da bakin ce miki- musu kada su yi Allah ta'ala ya shiryar da mu wata ayar Allah subhanahu wata'ala yana cewa azzaniyatu
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
ya subhanallah ina jin rashin sanin hukuncin da Allah ya ce aiwa mai zina ko kuma rashin aikata hukuncin ce sa ba mu ɗauke ta laifi ba da a ce za a yi hukunci a mutum ɗaya na rantse sauran 'yan matan da sun gudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce azzaniyatu wazzani da mai zina mace da mai zina namiji ko da mai zina ma- mace eh, namiji da mai zina mace duka su biyun fajlidu ku yi musu bulala kulla wahidin minhuma dukkan ɗaya daga cikin su mi ata jalda bulala ɗari bulalan nan ba irin dukan da mamanki take miki a ɗaki in kin yi laifi bane kalar bulalar ma ba irin ta bane sannan aka ce a miki ɗari ki tuna lokacin da malami yake bulala goma a makaranta ko sha biyar mu iyaye har mu ɗaga harce bulala sha biyar ya mata wani lokacin har ki kai report makaranta kuma ko biki kai report ba sai ki dinga jin tausayin yaron har bulala sha biyar shi ko mene ne haka Allah da kansa sarkin tausayi saboda ciwon abin da aka yi masa na dangin laifi ya ce a yi miki ɗari ba shi ne tashin hankalin ba ba nan ne bala'in yake ba ku dubi uwa da ya ku dubi uba da ɗa so da ƙauna yana sawa tausayin ɗanki tausayin ƴarki Allah sai ya kawo sharaɗi ya gindaya ya ce me ya ce in har kai mumini ne kada ka sake ka ji tausayinsu a lokacin da ake musu wannan bulalar ki cire santa ki cire sansa kawai ki kalli hukuncin sayyidina umar alaihi salatu wassalam an taba kama yaron shi da laifin zina yace a zo a yi mishi haddi aka kira mai bulala ya daga ya yi masa bulala ana irgawa sai da aka masa ɗari na manta amma ko zina ne ko shan giya na manta kawai dai haddin aka yi masa ƙa'idar da na faɗa yanzu shine Allah ya yi doka kada a ji tausayinsu sai na Umar ya tsaya a gaban mai bulala sai da ya yi masa yanda Allah ta'ala ya yi masa hukunci da aka gama don ku gane bulalar ba sauƙi ne da ita ba shi mai yin ma gajiya yake kafin ya gama da ya gama bulalar ƙarshe sai ya- yana doka masa sai ya ajiye ta a gadon bayansa sayyidina umar sai ya ce ɗaga masa bulala daga bayansa ka sauke haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a sauke masa kuma shi ne wanda aka ce kar a sake a ji tausayinsa amma yanzu kar ka daɗa masa wani nauyi a ƙayi saboda mi saboda a da ba a bashi dama a ji tausayinsa ba a yanzu kuma ajiye bulalar a gadon bayansa ma sai ya ga cewa yana jin tausayinsa saboda mi saboda su muminai ne zuciyarsu ba za ta kare ba wai don mi ana wa 'ya'yayensu haddi amma mumi ba a aikata haddin kai ko ke a gidanki ma kika gane matsala ta zina sai ki ji wai ana a rurrufa kada a daddaga zancen kin san mutum sai ya tozarta ko rayuwarsa daga baya sai ta kaskanta Allah ta'ala haka yace ayi domin wannan bayyanawan yana sawa masu ganin su kuma su kiyaye gaba dan Allah ta'ala ce ya ce wal yashhadu azabahuma ku bayyana azabar da za ku yi musu dan ana yin wannan haddin ne imma a fada imma a masallaci imma a kasuwa kun ga da iya gurin jama'a kenan ko saboda kar a sirranta idan an yi shi akan idan jama'a to ai dole mai irin wannan laifin zai wa kansa fada gobe kashi ma a kamo shi yace wala shadu azabahuma ta'ifatan minal mu'minin jama'ar mu'minai su san wannan hukuncin saboda me kamar yadda na faɗa saboda kowa ya guje shi sai Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushraka ko ba karanta ba
الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وغرم ذلك على المؤمنين
azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika shi mazinaci ne namiji Allah bai bashi iko ya auri wata sai mazinaciya yar uwansa ko kuma mushrika wazaniyatu la yankuha la yankuha illa zani aw mushrika ita ma mace mazinaciya Allah ba zai taba bata iko ta auri wani ba sai mushriki dan uwanta ko kuma mai zina Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin dukkan wannan abun Allah ya ce na haramta shiga mumini kenan dukkan mai aikata zina ba mumini bane Allah ya haranta aikata zina game da wannan ayar mata in zamu yi wa kanmu fada zamu zauna da kanmu lafiya Allah ya ba mu tabbacin cewa mai zina ba wanda zai aure ta sai mazinaci dan uwanta. Haka nan shi ma mazinaci ba wanda zai aure shi sai mazinaciya yar uwarta. Me yasa mata muke daga hankalinmu da zargin mazajenmu? Me yasa mazaje suke daga hankalinsu da zargin matayensu? In har kin gamsu da kanki, kin san ke ba za ki aikata zina ba, to wallahi ki saki zuciyarki mijinki ma insha Allah ba zai aikata zina ba Allah ya ce ya haramta wa junanmu auren waɗanda ba sa'o'in aurenmu ba ya miki alƙawari zai kare miki mutuncinki ba zai barki ki auri wanda ba mai irin wannan halin ba so ba dai bane matattaki suke ta bata auren su da me da zargi in har kin san kin kame kanki kin ji tsoron Allah, to Allah ta'ala zai tsare miki mijinki shi ma zai ji tsoron Allah zai kame kansa. Amma idan akwai wasu wasi a ranki, to ke ce biki yadda da kanki ba. Saboda haka ina jan hankalin mata. Saboda me? Saboda wani hadisi mai ban tsoro, mai ban tashin hankali. Kamar yadda ɗazu na ce, ana kama matan aure da sunan matsala ta zina. Annabi Alayhi salatu wassalam ya ce, Idan fasiki ya yi zina da matar wani, to, daga cikin mafi sauƙin abin da za a masa shi ne, a kabarinsa tun daga kabari za a fara hukunta shi kuma ba a gama ba har filin alkiyama Allah ta'ala ya ce za a tara zunubin dukkan duniya amin annabi alaihi salatu wassalam ya ce za a tara zunubin dukkan mutanen zamaninsa misali a yanzu yawan mutanen duk duniyan nan a hada shi guri daya a tsame zunubin da suke da shi a haɗa guri ɗaya annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce za a ba da rabi ga wannan fasikin da ya zina da matar wani za a ba da rabi ga wannan mata da ta ha'inci mijinta me za a ba su yanayin azabar zunubin da suka gada daga al'ummarsu alasa kun fahimta kun fahimta yawan zunubi na duk duniya gaba ɗaya ba na azarai ba ba na anguwar ɗan kawo ba duk duniya na wannan zamanin to yawan zunubin za a auna kwatankwacin azabar da wannan zunubin ya cancance shi sai a raba shi biyu ɗaya sai a ba wa matar da ta hainci mijinta ɗaya a ba wa mijin wancan namijin da ya zina da matar wani kun fahimta wannan a kwance kenan a kabarinki kullum ana ɗanɗana miki azaba kwatankwacin rabin azabar al'ummarki ga baki ɗaya, ke ke kaɗai. Ba kuma za a bari ba har ranar alkiyama, ba nan masifar ta ƙare miki ba, ba nan bala'in ya ƙare miki ba, wala Allah kina tunanin in an yi tashin alkiyama, ki ɗan samu lagwalago, tun da yanzu ai za a yi hisabi, ki samu sassauci, ki fahimci ma ina ne makomarki. Annabi Alayhi Salatu Wassalam ya ce to, sai kuma wani bala'in ya ƙara bujiro miki. Idan aka tashi sai a tara, duk wani aikin da kika yi na lada. Aikun san aikata zunubi baya hana kuma mutum ɗan faɗi tashi na neman addini ko? Duk mai laifin wani lokacin ma wani ya ma san wai saboda yana yin laifin sai ya zama yana sadaka yana yayi masallaci yayi kaza mai wai shi ya dinga hankali zunubinsa to Allah ya ce sai a tara wannan ladan naki annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai a tara ladanki sai a raba biyu nan ma kwacakwam sai a ɗauka a bawa wannan mijin da kika ha'ince shi gaya min yadda zaki sha da sauran ɗan ladan da ya rage miki wallahi zina basifa ce zina bala'i ne kuma matsalar ba sai iya a lahiran ba a duniyar ma haka take ƙasƙanci ne ɗazu nake gaya muku hadisin da wata mata take cewa shin ɗa'yantacce ma yana yin zina ƙasƙanci ne yin zina da wulaƙanci da tozarci sannan da janye-janyen jinyoyin zamani kuma hasali rashin shinan ranar mutuwa shi ne babban damuwarki. Kwanaki an kawo gawar wata ɗaya daga cikin ‘yan garin nan. Da ta tafi sharholiyarta Legas ne ina ina ina. Daga ƙarshe dai an ce ta yi niyyar zuwa gida hatta ɗan matso nan ko yankin Kano ne ko ina ne. Amma dai ba ta dawo ta tuban ba sai gawar ta aka kawo. me ribarka me ka bar wa mahaifanka na dangin kunci da damuwa shin ba kwa tausayin iyayenku ko ku iyayen ba kwa tausayin iyayenku da irin gori da walakanci da za a musu bayan kai ba ran naka da wannan nake kiran iyaye mata mu gane mu 'yansu abubuwa ne masu daraja tunda Allah ta'ala ya ja kunnen mu kada mu kusance ta ne washin menene kusanci da zina kusanci da zina na farko ki fara sa kamanta kanki da badala zaki fita anguwa ki yafa gilan da bai dace da ke ba a matsayinki na uwa kina jan hankalin wa'ansu maza na biyu ki dinga ganin ita zinan ba wata ababa ce. Abin da ya sa na faɗi haka, akwai wanda suke zinan ba don kwaɗayin kuɗin kashewa ko don wani walwala ko don jin daɗi ba, don biyan buƙatar duniya. Kamar yaya, ke ne za ki tafi gurin boka don ba zan ce malam ba, ya gaya miki damuwa, ki gaya masa damuwa kala kaza, kala kaza, kala kaza. ya baki sharuɗa duk ki bi ki sai kaza ki sai kaza duk kin wuce wannan mataki na ƙarshe da boka ko ɗan tsubbu zai ɗora ki shi da me shi zai yi zina da ke na kwana kaza saboda lalacewa na mata ƙazami irin boka wawa irin boka har ki yadda ya zina da ke don biyan buƙatar duniya kuma wallahi ana yi ko kuma ya baki wannan damar ya ce za ki je ki yi zina da nau'in mutum kala kaza wala Allah yaro ɗan shekara kaza wala Allah dattijo ɗan shekara kaza da ire-iren haka in maza ne su ma a ɗora su yarinya a shekara tara faɗe da ake wa yaranmu ba wai ana yi don kawai ana son su ana son a ji daɗi a jikinsu ba ne a'a sharaɗin da boka ya bayar ne ga mu iyaye mata da sakaci da rayuwar yaranmu za a ce ka je ka nemi yarinya yar shekara biyu shekara biyu yar shekara uku yar shekara tara domin biyan ka wani a ce ya nemi mahaukaciya kamar wanda ɗazu na gaya muku to wani kuma cewa za a yi za ka yi zina amma sai da matar aure kuma ya amince duk kudin da zai kashe shi dai ya samu matar aure ke kuma saboda kin watsar da darajarki da kimarki na ya mace mace sutura ce mace mai girma ce mace madaukakiya ce sai dai in ta zubar da kanta daga sanda kika zubar da kanki na zaki ga baki da wata kima daidai da a anguwarki mata mu ji tsoron Allah mu guji ranar tambaya Allah zai tambaye ki akan dukkan ni'imomin da ya miki idan kyau ne yasa kike aikata irin wannan abubuwan Allah zai tambaye ki akan ni'imar kyau da ya baki ya kika sarrafa ta domin mafi akasari masu badala masu zama su ne karuwai yan fim da sauransu kyawu ne ke yaudarar su mu kuma namu na cikin society da kullun ake ta fama da su sai suke biyewa wai a faɗansu talauci ne ke yaudarar su ‘ya'yan uwa ku gane, wallahi talaucinmu bai kai talauci da aka yi zamanin annaba alaihi salatu wassalam ba, duk da girmarsa da darajarsa, duk da son da Allah ta'ala yake mishi, shi da kansa ya ɗanɗani talauci kuma sahabbansa sun ɗanɗana. Talaucin ya kai sahabbai suna ba da labarin ganye suke cira a jikin bishiya. ɗanyen ganye da dabbobi suke ci, su kaɗa a bakinsu su tauna don su tsinka yunwa cikinsu. Wani sahabi yakan ce, har in mun yi bayan gida ana kallonsa a tutture irin na dabbobi. Wani sahabin ya ce, idan na fito zan tafi sallah sai in ji cikina ya naɗe ina sunkuyawa, sai in koma gida in ce a ɗumama min ruwa na ɗan sha don jikina ya yi ƙwari na je ne sallah. dan Allah talaucinmu ya kai haka? Da bakinmu fa muka ƙara talaucinmu, wallahi da bakinmu muka ƙara talaucinmu. Don Allah baya son butulci. Allah ta'ala ya faɗa wani hadisul kudusi yakan ce bayina suna zagina. Annabi ya ce bayaya bayinka za su zage ka ya Ubangiji. Ya ce suna aibanta ni, suna kushe ni kamar yaya. ya ce suna kushe zamani alhali ni ne zamanin don ni nake sarrafa zamani mitawai mitawai mitawai so ɗan uwa mu koma mu ga mu fahimta wai shin mi ya rushe tarbiyyar mu irin ta baya ne kan abubuwan da mata na yanzu nake fahimta mun sakankance a da duk uwar da za ta aiki ɗanta sai ta ja masa kunne kada ki sake ki dade ki dawo yanzu fa kada ki tsaya a hanya yanzu muna mai da hankali mai irin wannan dan da kansa ma zai fita gaban kansa tai wanka tai kwalliya ta rataye gele wata ma ba za ta ce miki ta fita ba sai dai miki ta ce ina jin ta fita sannan iyayen da suna tsoratar da ƴaƴayensu kusantan namiji wallahi ko talle kika fita akwai lokacin da za a baki a gidanku kada ki wuce sallar la'asar idan tallar rana ne yanzu yan talle in suka fita tun safe ko tun rana wallahi wata sai ta je sallar isha tana waje biki san me take yi ba in ta dawo kuma ba damuwar ki bane me ya janyo ki har sai yanzu kika dawo ba za ki tangume ta ba baranta na gobe ta ji tsoro mun ba su sun zauna suna kallon maza kaman abokansu ba mu tsawatar musu mun nuna musu cewa shi namiji ba sa'ansu ba ne ba abokin yinsu ba ne annabi ya cewa namiji ga mace ai guba ne kin gaya mata ɗa namiji guba ne a gurinta kuma uwa uba mun basu da munafurci a zukatansu kwanan nan wata yarinya yar shekara ina jin bakwai di har ko bata cika ba ita nata matsalar ma a cikin gida ne kuma yara ne ‘yan uwanta wanda bai su wuce sha hudu sha biyar ba suke lalata da ita idan kakarsu ne ko wasu ta fita amma abun bakin cikin shine wai kullun suke mata hakan amma bata taba fadawa iyayen sun dawo ba wannan ba munafurci bane sai mi ta yayatawa wallahi fade aka wallahi yara ne a'a me yasa ke biki tuhumi yarki yaya aka yi ta sirranta miki wannan maganar ba sama da kwana kaza ana mata haka bata ji ciwo ba bata ji ta damu ba bata ji ta cinye a cikin ta ita kanta biki lallasa ta ta gane cewa laifi bane Yan uwa mu farka da Allah kuma wallahi zina da muka bari sakaka ta zama mana sakaka a cikin jama'a ita ce take gadar mana da wannan talauci da bala'i da bakin ciki saboda Allah baya so dan me zamu bata masa shi kuma ya gyara mana wallahi kowace uwa ta koma ta ji tunani cikin hankalinta ba wanda ya hana talle ba wanda ya hana duk wasu abubuwa da ya dace aiken yaro gidan yan uwa ziyara da sauransu amma kullum ya zama kina dan fara mata zuciyarta Allah ta'ala yana tare da ita in ke ba kya kallanta Allah subhanahu wata'ala yana kallanta kuma mu kan mu iyaye mata mu yi kokari mu gane daga cikin matsaloli na ɗazu da na gaya muku na dangin boka ya tsora mu akan mummunar hanya akwai wani abu da shi ma kwanan nan shi ma na fahimce shi ko na ji shi zan ce an kawo min koke akai wai boka ya sai su ɗora mata akan ki ɗau jini na al'adar ki ki tsarki ki ba mijinki saboda wata manufa ta ta mallaka wa ya subhanallah ko ki ɗauki maniyinki ki ba wa mijinki saboda manufa ta mallaka wala haula wala quwwata illa billah anya mata muna son aljannan nan kuwa kai wani ma wai dan masifa wai a sai danyen nama sai ki fad da shi lokacin da kike menstruation ya ɗauki jinin ki kazamin jini wanda Allah ya kira shi kazanta jinin al'ada Allah ya ce mishi kazanta ne sai ki ɗauke shi wai ki zo daga baya ki sarrafa naman nan ki dafa don cuta ki ɗauka ki bawa bawan Allah. Wai mai kike nema? Mallaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ire-iren wannan maganin kar ku ɗauka maganin mata ne, kar ku ɗauka maganin gyaran aure ne, wallahi billahi la'azin magani ne da zai halaka ku. Shirka ce ba komai ba. duk ire-iren wa'annan abubuwan a ce wai a cikinmu musulmai ake samun sa? Har ka ji wani yana ikirarin shi yana sayarwa a zo gurinsa? Wannan wallahi abin tsoro ne. Ina muka tafi da imaninmu? Ina muka tafi da tunaninmu? ‘yar uwa, Allah ta'ala yana damƙa miki mijinki ne da irin tsoron da kike wa Allah ta'ala, da irin biyayyar da kike wa Allah ta'ala, ka zalika ‘ya'yayenki, wallahi Allah yana baki iko da jagoranci a kansu ne kwatankwacin biyayyar da kike wa Ubangiji. In kina son ki mallaki mijinki, kina so ‘ya'yanki ku zauna da su lafiya, wallahi abin da zaki shi ne ki bi Allah ki bi manzan Allah. dan Allah mu tuna wa kanmu matsayin mu na mata mu tuna kanmu alfurmar da Allah subhanahu wataala ya bamu mu tuna kanmu daraja da muke da ita idan mun rike ta Allah ta'ala zai samu dace amma ina jiye mana tsoro ga wannan yanayin zamani da muka samu kanmu a ciki ƴaƴayenmu a lalace mun kanmu a lalace ke uwa biki daina abin da ba a so ba kuma kina so ki ce shi ɗanki ba zai yi ba saboda aka mu koma irin tarbiyyar gargajiya don Allah wani abu na ƙarshe da zan yi magana a kansa shine akwai wani gida da shi ma muka samu kisa-kisai dai irin na wannan matsaloli na family abinda na fahimta a wannan gidan kuma shine mun ɗaura wa kanmu talauci cewa shine zai dinga zame mana larura ta barin komai ya faru a cikin gidanmu wallahi dukkan talaucin da Allah ya jarrabe ka da shi dole zai daura maka kwatankwacin yanda zaki iya rayuwa da kanki ɗaki biyu ne a gidan ɗaya na mata da mai gidanta ɗaya na ƴaƴa ƴaƴan guda ɗaya ɗan shekara goma sha shida ne sauran du mata ne ba a tashi sanin fasadin da yake wa gidan ba sai ranar da ya taɓa ‘yar maƙota da ita Allah ya yi mata tanadi uwata tana tarbiyantar da ita shi ƴaƴan gidan nasu har ya gama da su yana ganin ba da su zai fasikanci ba yanzu bari ya fara neman na waje sai ya tabo wacce ita wuta ce ana kes akan makontan ni kuma sai na ce to me damuwa a cikin gidansu wallahi da muka bibiya du yara hudu da suke gidan du ya lalata su kuma ɗazuna gaya muku akwai munafurci a cikin ƴaƴanmu ko babu yadda ta taɓa ba da labari wa uwarta. Gida ɗaya, ki haɗa su ɗaki ɗaya? A shekara nawa ne ma aka ce nikan a bambanta gurin kwana? Mata ina tambayan ku shekara nawa aka ce a bambanta gurin kwana? Na'am? Haka ne? ala ayi halin yaran yanzu bari in gaya muku musulunci ya ajiye mana sharadin amma yaran yanzu kuma suna da wata fikira da Allah subhanahu wataala ya basu ko kuma in ce shedan ya haska musu wallahi wata ƴar shekara hudu ta san wata irin wa'inan mu'amalar shekara hudu saboda haka kamar yadda sayyidina Umar yace mana ana fara tarbiya tun yaro yana ciki ko tun kafin mahaifiyarsa to yanzu dan ki gane tun da dai an riga an yi auren ai an riga an zabi juna ko wallahi dan tun daga lokacin da yake cinyarki ki fara tarbiyantar da shi yana dan koyan tetan nan yana dan magana gwari gwari ki dinga sa masa ido kullum me yasa idan da zaki a wannan lokacin kwadaitar da shi Allah kwadaitar da shi ni'imar Allah aljanna kaza kaza in kika cusa masa wannan abin ya shina to daga lokacin da kika ce in fa kai kaza Allah ta'ala zai kona ka in fa kai kaza Allah ta'ala baya son ka Allah yana son masu kaza baya son masu kaza to zai fara tunani ashe abu kaza da kaza ba mai kyau bane ƴan uwa mata mu koma mu je mu mu zauna da yaran mu mu ga me za mu yi don mu inganta tarbiyyar su dukkanku ‘yan uwana ne talakawa, ba guzurin da za mu bari sai na salihan ‘ya'ya, ko da wanda ya gina masallaci a cikinmu, da wanda ya ajiye gidan marayu, da wanda ya wata makaranta, aji ne na talakawa, mu yi magana mu faɗa kanmu gaskiya, ‘ya'ya ne jarinmu, idan kika baɗin da kinin mutu ana Allah wadaransa, kin yi hasara ‘yar uwa’. fatan shine ki mutu ki bar dan da za a ce Allah ya albarka Allah ya ji kan iyayensa Allah ya gafarta wanci danta ne wanda ya kazan nan dan Allah iyaye mata mu sa ido akan ƴaƴanmu mu yi kokari mu ga da gaske muke tarbiya domin me Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله لا يأسون الله ما أمرهم وما يفعلون
ya ziya kokin razana ne Allah ta'ala ya ce mana ya ku mummunai ku jiye wa kanku da iyalanku tsoron wata wuta wace irin wuta wace irin wuta ne wanda Allah da kansa yake cewa a ji tsoronta ya ce wata wuta ce wanda aka yi mata tanadi da duwatsu duwatsun ba wai an sa su bane kawai don su gasu ko don su ma a kona su don wutar ta ƙara balbalin bala'i a kanta kuma ya ce akwai wasu mala'iku jajirtattu waɗanda suke aiki da umarnin Allah daga an ce su yi ba sa ƙetare maganar Ubangiji la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yurabaru sannan suna aikata abin da Allah ya musu umarni idan za mu ɗauki wannan ayar kowa ta je ta riƙe ta gani za a tambaye ki game da kiwon da aka baki kuma dole ne a kanki in kin guje wa kanki azabar wuta to dole ki guje wa ɗanki ko ‘yarki azabar wuta haka Allah ya gaya mana mu ji tsoronta mu jiye wa iyalanmu tsoronta domin idan ɗanki ya halaka kin halaka a gurin nan na sha faɗa ‘ya'ya suna zuwa su ja mahaifiya su kai wa Ubangiji su ce, “Ya Allah yaya, ka batta ta yi aiki za ta shiga aljanna mu kuma ta bar mu bu mu iya kaza ba mu iya kaza ba gashi za ka ƙona mu.” A yi ta ta ba ba tsakanin ‘ya'ya da mahaifiyarsu. Daga ƙarshe, annabi ya ce, ‘ya'yan nan su za su rinjayi mahaifiya ta raka su wuta. Da wannan nake cewa, na bar wa kowa assignment na ya je ya zauna ya yi tunani game da kansa ya yi tunani game da 'ya'yansa ya yi tunani da makomar al'umma ga baki ɗaya gidanki akwai wannan damuwar ki sa ido ki gyara anguwarki ne take da wannan damuwar ki sa ido ki gyara ‘yan uwa mata mu yi ƙoƙari mu ga me muka ba wa addininmu gudunmawa me muka ba wa addininmu tanadi wanda ko da kin mutu Allah subhanahu wata'ala zai sa a cikin taskarki wa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk
ah malama Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya sa mana a mizanil hasanat ɗan uwana kun ji da yadda karatu ya kasance an fassara mana ayoyin Allah subhanahu wata'ala tare da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan gagarumin laifi wato na zina ga hukuncinsa alkur'ani ga da hadisi ya yi bayani haƙun zina jajjarmar ƙazamiyar wata ɗabi'a ce duk wanda ya ɗauki zina za ki ga ba zai kasance mutum kamili ba ba kima ba kwarjini babu ɗaukaka kuma duk sarautarka duk mulkinka duk kuɗinka matukar aka ce wannan ɗabi'a ta ka ce to sai ta rauzayar maka da wa'inan kimomi naka sai ta mai da kai mutumin da kowa zai iya gaya masa abin da ya ga dama illar zina kenan zina kuma tana bin jini shi yasa a zaman da kun ga ake binciken aure yadda ya kamata saboda mi ana gudunta kada a fada gidan da take kada a fada gun wanda yayi saboda a bar kyama ce ku duba ku ji abin da malama take gama wai har ka samu har da masu aure ya jama'a ke mai aure mi zai kai ki yin zina biyan bukata wannan ba biyan bukata take nema ba wallahi guzurin da zai kai ta ga halaka take nema idan biyan bukatar ai ga gidanka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zaki da dukiyar da zaki je ki badala a baki ita ta ina kudin da zaki zai zai yi albarka a gare ki ta ina zaki ci abinci ki koshi ko ta ina zaki sutura da zaki ganu a wajen al'umma yan wana mata wannan al'amarin a gare mu yake mu ne za mu iya gyara shi wannan nauyi namu ne Allah ne ya dora mana kuma insha Allah ya san za mu iya shi yasa Allah ya dora mana wannan nauyi menene ne yasa nace wannan namu ne gyaran tarbiya takan kawar da wasu hanyoyi na wannan zinace zinace kamar yadda dazu malama ta yi magana tace daga yara kananu sai ki ji kananun yara akwai wanda ko aka masa halitta daga shekarun da yanzu misali ba irin namu na da ba yanzu akwai wanda za a mishi halitta wani yarinya za ta iya balaga tun daga shekara hudu idan kika zabu haka kika dan shafa jikinta za ki ga yarinya ta dan gantsare a hadifarta ta sha'awa ginin da aka mata ita nata daban ne wata za ta kai shekara tara wata za ta kai sha hudu sha biyar kamar irin yadda ake yin na da amma halittar ba iri ɗi ba ne sai ya zo da zamani ababen da ake ci na wannan zamani sukan ɗaga sha'awa fiye da wadda mu a da zamanin da ake yi a da sai ya auren ki wallahi baki da wani sha'awa a cikin zuciyarki baki santa ba saurayin ma sai ku gama hirar ku komai har a zo a gandun aure in ban da in da in baki da wata takamammiyar amsa ba tunanin sha'awa a cikin zuciyarki zunzurutun so da kauna irin na Allah da manzansa ake yi amma yanzu sai ki ga yara shekarun su kalilan sai ki ji sun san sha'awa mu iya mata muna ba da wata gudunmawa wani lokaci yanzu zaki sami yaran ki masu shekara 4 5 da 6 da 7 da 8 ana wasa a gu daya amma ba ma kulawa sai ai awa uku akwai gunda naga wallahi sai yara su awa uku ana wasan kasa ana ta kulle kulle da su goyo wallahi iyayen ba sa kulawa daga wannan wasan zaki ji ta ce ni ce maman wance wannan yata ce wannan baby na ne ni na haifu wani ne baba ina kai ne babanta gagadan babacin dukkan abin da muke yi wallahi kwashewa suke yi kuma ilimin da kansu yake da shi mu ba mu da shi a da daga nan ta san baba shi yake kwantawa akan wannan babban gadon daga nan ta san baba shi yake siyo kaza yake ga ya ɗebo abu shirgin wani allowance mai ɗincin gom ya bada kuɗi za a je a sai kaza ni suke dubawa mu'amalat namu da suke kwatantawa daga nan yara suke fara lalacewa idan baki biya kada ki yadda wasa yayi awa daya baki shiga cikin sa ba can har waɗanda in a waje ɗaya suke kwana ku yi hakuri babu yadda za haya ufiddin babu yadda za a mu rufa rufa wanda muke shi muke samun illa muke cutuwa har sai kika an zo an jeru a wajen wasan an yi wani shimfidi da dan wani buhu an jeru da maman da baban an nan sa da a tsakani to idan aka samu da shekarunsa ya fi nasu sai ya ƙara musu wani sabon ilimi ya ce ai kaza ake yi akwai yaran da na ji labarin da yara ne ƙananu a ce tashi tashi ka ga abin da ake yi idan dare ya yi iya zubilla ke hajiya sunna za ki raya kin zo kin yi shi a mafakar da bai kamata ki yi ta ba bai ki yi shi a muhallin da bai dace ki yi ba kin yi shi a gun da kika gurɓata maimakon neman lada hajiya an ɗebo zunubi a da mun sani wannan rumfar gado har yaya ake wa shimfidi a ƙasar rumfar gado kuma ƙaryar yaro ya ce ya san ta ina iyayenmu suke gamuwa a da mu dai kan a da wallahi ba a san gunda ake gamuwa ba ba a san ta yaya ake kaza da kaza ba sai dai kawai mu ji mu ga wancan ɗin gabanta ya ɗan ɗaga mu ce za ta haifu za mu yi fati amma ba ki taɓa sani ba amma ban da yaran yanzu kam wallahi majority sun san dukkan yadda ake samun abubuwa me ya kawo rashin kulawa da kawar musu tunaninsu akan wani al'amari kuma duk yaron da baki bashi wani aiki ba dama shi zai nemo wa kansa aiki kin ga wannan wasan kin gani ne mai waina ki ce musu a'a yau ni ne malama yau ni ce anti yau ni ne mai wa'azi yau ni ne soja kwara su ta wannan fareti kina kina shiga cikin wannan wasa amma wannan wasan da ake har sai kiga an haɗi yaran makote an yi hutu dogo da yan gidancan da yan gidancan wallahi allo du to idan aka samu wadda kansa ya daye a ciki wallahi sai fara kwatanta musu wannan abu yadda ake yi dumo aka fara yi tun ana yi ba sawa ake ba kiya jin ciwo anan yara Allah sai hankalin su ya bude tunanin su ya tafi wani waje shikenan ta zama ba ta tsoron da namiji daga ta dan fara tasowa shikenan a haka haka wa iyaz billah sai alalaci mu mai da hankali wajen tarbiyya kada yara su tsawon lokaci suna wasa ba ma dubawa sai ki zo ta wallahi ni bacci ni ina zan iya na kada su gidan maman ummi su je su karanta a can hajiya wani bacci an ce ba a halicci daɗi ko hutu wa ɗan adam ba a rayuwar duniya amma wai mu muna nemo shi da kanmu ya za mu yi wannan sakin yan uwa ya za a kisawa kina bacci kin tura ƴaƴanki wani gida wai ke ki huta hajiya yaya za ki aihu ki huta eh wallahi ba mu da lokacin hutu ƴan uwa mu koma ga Allah ta'ala mu gyaro al'amari daga gare mu tun farko sannan mu samu kwanciyar hankali wani abu yana daga mun hankali ni tsabar kudura ta tsabar muna tafiya zuwa ci kun san mu malaman makaranta wallahi ko alamis juma mun tsaya kenan kai kwargo yi kaza ku bar kaza amma wai wata uwa ni ai bana wannan ko a gida rabuwa nake da su sai sun yi dukkuma da ai duka baya hana yaro yin wani abu ki ba shi tsarin abubuwa idan ka gama kaza yi min kaza wallahi duk ayyukan da zaki jera wa yaro sai ya cinye mishi lokaci ko hutun ake yi amma kin ga wannan gantalin kin ga wannan gantalin ko kuma ki dan bar yara irin an dan yi JSCE su fara yau aboki sai a ce salamu alaikum wani yana nan ko wanda kana nan kawai sun tafi gidan su ga wasu da wata ba lafiya babu ba ruwanki da barin yaya da wannan a nan ake fara tashin gurɓacewa rayuwa a lokacin ya fara lokacin balagas ya fara zuwa aɗifar sha'awa kuma ta rika bayyana kenan ta rika bayyana kuma suna gwamutsuwa maza da mata ana ƙaunce ana waye da garin yara ana suke lalacewa wasu ba su kai kaiwar lalacewa ba sai kiga an je an buɗa su kuma kawai da mata faɗa ba sa faɗa sai su yi gin ba ki sani ba ma har shi ne har sai kiga an zo ana samun ciki idan lokacin shekarunta ya kai ta ɗauka to ubangiji Allah ya ƙara ganar da mu wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora mana ya san za mu iya mata mu dage mu nema a gare shi mu yawaita addu'a idan aka ba mu zuri'ar za mu iya bakin kokarin mu sai mu barwa Allah nasa to sai mun hada du'a'i Allah subhanahu wataala ka taimake mu akan wannan zuri'a ta mu ya Allah wani ‘ya'ya na wannan zamani da suke da wanzu ƙarfin basira da tunani ga wannan na'ura ta zuwa da take bayyana musu komi kalara Allah ka shirya mana su Allah ka kare mana su Allah ka yi kaza hajiya ina muka ci da bacci ina muka samu lokacin bacci amma wallahi wata uwa tana matsayin uwa ita hutu take nema so take ta ganta ita koshashiya ita lafiyayya murjejjiya ina kika murje kina nan kin haifi iyalai ko baki haifa ba warin ki ya haifa miki to ai dole ki mai da hankali a kai domin mi a bada tarbiyyar duka aka ce kai umarni da kyakkyawan aiki kai hani da mummunan aiki shi ma sadaka ne ubangiji Allah subhanahu wataala ya dacar da mu Allah ubangiji ya sa mu yi amfani da abin da muka ji ina taya mu alhini da ta'aziyya na wannan malami namu malam baba ni barje Allah subhanahu wataala ya masa rahama Allah gafarta mishi mutuwa kan ta tabbata ya tafi amma sai da mu ji alhinin rabuwa da shi amma insha Allah muna zata masa mutuwa ta yi kyawu al'amarin kafin daga gudda nake dan kwadugon ta kona ina dan bakin na waje amma mai abin hawa na bashi da ikon da zai wuce tsaban al'umma da suke cincurun da tafiya raka shi makabarta tun ina jin alhinin mutuwa yana damuna har kawai na sadu da na tabbatar da hasa a fara wannan majalisi namu ba mu samu lokacin da za mu ci saboda zunzurutun al'umma da za su raka shi bikin ga wannan alama ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana iya al'umma da suka raka ka ana tsammata mata to na tsin zamanin kin baninki Allah subhanahu wataala ya masa rahama Allah gafarta masa da su da dukkan yan uwan musulmi su gara mu zuwa gidan gaskiya Allah ka ji gansu Allah ka musu rahama Allah ka gafarta musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid